أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ يدري لنا بهذا المهضر ولتعاطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر نعم
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقي موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين نعم وإذ تسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين آه وإذ تسقى موسى kuma ka tuna yayin da annabi Musa ya nemi shayarwa uzkur ya Muhammad ya annabi Muhammad ya da mutane sabata gare ka ka tuna istisqa yayin da ya nemi shayarwa al-istisqa'u shi neman shayarwa neman wato roƙon ruwa shine al-istisqa'u abin da ake nufi da istisqa talabu suqya neman shayarwa da qaumihi lokacin da annabi Musa ya nemi shayar wannan ga mutanen shi ba kada a tashu fitihi a hakika ko a lokacin nan sun yi kishirwa kishirwa kishi ya kama su fitihi cikin wannan dimo wannan yawon da suka yi ta yi na dimo nan wanda suka yi shi shekara bin fakulla sai muka ce da musa ga annabi musa diribi a sakar hajar ka bigi alhajara dutsen nan bi a saka da sandaka shi ko dutsen nan wa huwa allazi farra bi saubihi shine wanda ya gudu da kayan annabi Musa kayan jikin shi za mu ga kisa nan nan nan nan kadan khafifun dutse ne sassauka ba wai katon dutse bane murabba'un mabucin kusuroyi guda hudu ne karasin rajuli kama karje kan mutum rukamun na dutse ne dutse ne na irin dutse mai silbi yawanci rukamu yawanci irin a timsal din nan da ake yi ana yin gunki na mutane haka da wanda ake yi yawanci shine ake sassaka ake yi ake da shi au kazan ko ko wani wani irin nau'i ne shi ma na dutsi na duwar watsu ma'abucin silbi shi ma yana da silbi a kamar da dan uwan kamar abin da shi yana yana daukan yana kala kala ne yakan iya akan samu hori daga cikin shi akan samu baki akan samu har bulama a ciki duka shi nau'uka ne na dutse na na kazzan aka ce a kamar da irin wannan dutsen ne ko ko dutsen wannan wannan aka ce annabi Musa ya dake shi kamar haka ne yake wa daraba Musa annabi Musa ya dake shi fan fajarat sai ya kece in shaqqat wa talat min sunata ashirta aina a idan ruwa guda goma sha biyu in shaqqat ko ko in shaqqat hijara kenan wannan hajar din a tunda an ce hajar shi muzakkar ne in shaqqat sai ta kuma zuwa ainihin din a idan idan ruwa guda goma sha biyu ta kece daga wannan dutsen wasalatu ta gudana ba'da bi adadil asbadu wannan da adadin asbadin nan su ko sibdu asbadu jami'i ne na sibdu sibdu kin nan shine jika a wannan mutane suna ta haɗaka cikin dangantar da sanin mai asibat kin nan wani tana an ce goma sha biyu wani sai suke tsammanin ai ƴaƴan annabi a ƙubu ne su goma sha biyu wato da ƴan uwan annabi yusuf su goma sha ɗaya tare da annabi yusuf sun zama asibatu to su ko a haƙiƙanin lamari su ai wannan ƴaƴa ne shi ko sibdu jika ake kiran shi da wannan kalma to sai aka ce ana malama suka ce abinda ake nihi da asibatu su shine ƙabiloli ana cewa ƙabila ƙabila wanda suke ƙarƙashin annabi ishaq su ake ce musu asbab su ko ƙabilu wanda suka fita suka ransanta daga annabi isma'il su ake ce musu ƙaba'ilu sai a je ƙabilun larabawa su ko wannan sai a ce musu asbab a hakikin lamari wa'anda suka ransanta ne daga waɗannan 'ya'yan ko ko wa'ansu wanda suka ce a'a an samu al'ummatai kamar ƙabilu ƙabilu ne guda goma sha biyu daga kowane ƙabilun akwai annabi saboda haka za ka ji inda ana nema a yi imani aka ambata annabawa sai a ce wala su ba duka wanda ake ba da gaskiya da su da annabawa da kuma aka hada da asbabi ana nihin annabawan asbabu annabawan wa'annan al'ummatan wanda suke jikoki ne na annabi yaqub a bi adad asbab su wani asbab din kuma nan kabilun kenan za a ce za a ambace su haka jikoki na annabi yaqub sun kasance guda wato al'ummatai ne guda goma sha biyu kamar kabilu ne kabilu guda goma sha biyu to da annabi musa alayhi salam da ya daki wannan dutsen sai dutsen ya tsage idan da ruwa suka yi ta ido ido har guda goma sha biyu kada alima kullu unasim kowanne mutane sifidun kenan kowane sifidi kowane kwanci na jikoki kada alima hakika ya rage ya san mashrabahum wato kullu kullu aka ce kada alima kullu unasin aka ce sifidun minhum kowanne unasu mutane ana nin kowace al'umma kowace kabila minhum daga cikin su mashrabahum sirri kowanne ya san mashaye shi mawdi'u shirbihim wurin shan shi fala yushrikuhum fihi ghayruhum wannan su bai tarayya da su cikin wajen wannan wurin shan nasu kowa ya san inda zai tsaya ya sha ruwan shi wa kullu la wa kullu lahum sai muka ce gare su kuma kulu ku ci min rizqin lahi daga arzikin Allah min marzuqin lahi ana nin abin arzitawa na Allah Allah abin da Allah ya arzita ku da shi washrabu ku sha min rizqin lahi daga arzikin Allah wala ta'thaw fil ardi mufsidina kar ku yi barna a cikin ƙasa mufsidina kuna masu barna wannan mufsidina suka ce damiri ne ko gashi nan dai ya gaba asa asa idza fasara ana cewa mutum a ce mai mutum asa idza fasara in ya in ya barna mufsidina halum akida li amiliha kuma da aka ce banci an ce wala ta azau kuma aka ce mufsidina to wannan mufsidina hali ne muakkida mai karwawa li amiliha ga mai aikin ta shine za ta asauke wato ya karwawa halin ne na na barna aka kawo shi mufsidina kar ku yi barna a ban kasa kuna masu barna dai haka wannan karfa wannan hanin na barna akhbara tabaraka wataala anna Musa alayhi salam Allah tabaraka wataala ya ba labari cewa annabi Musa amince Allah ya tsaya da Musa Allah tabbata gare shi lamma kana fitihi yayin da ya kasance cikin yawon nan limuwa ma bani Isra'ila tare da bani banu Isra'il a ishu sai suka yi kishirwa ta kama su wa talabu minhu listifka suka nemi ya nema musu ruwa وهذا الفرق وهذا الفرق بين بني اسرائيل وبين امه محمد صلى الله عليه وسلم شاور الله تعالى yace wannan shine bambanci tsakanin banu isra'ila da kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna al'umma qablana sai da al'ummatai gabaninmu laysa lahum an yatlubu shay'an min Allah tabaaraka wa ta'ala ba su samu ba su nemi wani abu daga Allah tabaaraka wa ta'ala kai tsaye idza aradu talaban in suka in suka yi nihin neman wani abu ai talaban ayu talabin kowane abu ma nema kowane abun nema nema ya atuna li nabiyyi zalika zaman sai su zo ma annabin wannan zamani wa huwa allazi yaqulu min Allah tabaaraka wa ta'ala mubasharatan shine wanda zai nema daga Allah tabaaraka wa ta'ala kai tsaye dalla alaihi istisqa Musa da kauli wannan abin da ke nuni zuwa ga haka shine neman shayarwa na annabi Musa da yawa mutanen shi mhm wa yaqulu
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ما لا تستبدلون الذي هو عظمي بالذي هو خير اهبئوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أها. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها ألا تستبدلوا الذي وأن بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون آه وإذ قلتم يا موسى كتنا يا إن كتي يا كتي كوكا كرا النبي موسى كتي يا موسى لن نصبر على طعام واحد ba mu iya yin haƙuri akan abinci guda ɗaya nau'in abinci guda ɗaya fad'u lana rabbaka saboda haka ka roƙa mana ubangijin ka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu ya hitan mana daga abinda ƙasa take tsir wato mimma tunbitu al-ardu abinda ƙasa take fitar da shi na daga tsirrai min baqaliha na daga abin da ake ce mai baqal da abubuwan da suke ƴaƴa a cikin ƙasa a baqal ake ce ma mufradun su jami'a ce mai buqud misali irin su dankali su a mankani ne doya ce da irin abubuwan da suke ba da ɗiha a cikin ƙasa wa ƙitta'iha da kuma shi ƙitta an ce nau'uka ne na abin da yake kama da kabewa amma shi shi ne kenan ake kamar za a mace masa wasu nau'i na guna amma tana kama da abin da ake ce mai kwankwambar wanda muke saboda kamar yana ɗan tsawo haka yana da tsayi yana dan tsayi ba ba kamar luye bane kamar kabe kabe ko kabe ma kala kala za a samu mai dan tsawo za a samu mai haka to wa fumiha da fum kuma an masu tafsiri sun dan samu sabani wani suka ce ana nihin himba ne ana nihin alkama ne da fum wani suka ce kuma ana nihin tahornuwa ne dukan su kuma sun zo a cikin luga larabci ana kiranta tafarnu ana ce ana ce mai fukin ana ce mai tafarnu ana kiranta da wannan sunan hakan nan alkama ana kiranta da wannan sunan kullu hadha laysa lahum an yatlubuhu mubasharatan min Allah tabaraka wa ta'ala duka wannan ba samu ba su roƙa Allah kai tsaye su wannan wato bani Isra'ila duka ba su samu wannan damar ba wa hadhihi al-umma amma wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqahum Allahu li iznil mutlaq fi du'a Allah ya ba su izini mutlaki a cikin addu'a qala fi Allah tabaraka ta'ala yace was'alu Allah min fadli ku roki Allah daga falalarsa wa qala wa qala kuma haka Allah tabaraka ta'ala yace ud'uni astajib lakum ku roke ni zan amsa muku aina ayyuna arada lahu su'alu kowannen mu daga kowanne daga cikin mu wata bukata wata tambaya ta bijiro mishi min Allah daga Allah tabaraka ta'ala aw hajatun yas'alu Allah tabaraka ta'ala ko ko ko ta bukata a yas'alu Allah tabaraka ta'ala sai ko ya roki Allah tabaraka ta'ala fa yastajibu lahu sai Allah ya amsa mishi talabu suqiya su banu Isra'ila sun nemi shayarwa min Musa alayhi salatu wasalam daga Musa aminci ya da Musa Allah tabbata gare shi wa kana Musa rajulan sittiran shi ba annabi Musa ya kasance mutum ne mai sitirce mai yawan sitirce kanshi mai yawan jin kuma da suturce kanshi jikin shi baki ɗayan ce na rihe baki ɗayan jikin shi zu ba ka kusan ba ka iya ganin wata jikin shi zu maru'atin ma'abucin mutunci ne wa haya'in da jin kunya fi kawai a cikin mutanen shi wa kawmu su ko mutanen shi ya tajarrabu ne inda rikti salimi almani suna tubewa ne yayin wankan su dalilin janaba kenan ta same su sai su tube wai kuma wurin wankan baki ɗaya ne ba kamar ba wai irin bandakai na fiɗa bakin ruwa ne irin tabki ko abin da ya kama da wannan wurin wanka ba domin yara a wani tabali sashen su yana ganin al'auran sashi ba musa shi ko annabi musa mun zuna shi a tunda ya tasa imtana min zalika sai ya hana kanshi daga wannan a yake wannan idza arada an yastasila in yayi niyyar yin wanka zahaba ba'idan sai ta yi nesa daga mutane wasu tatara ya sanya sutura wato ya buya ya buya ya sutura ta kanshi wata sana sana ya wankawa da shi kadai faqalu sai banu isra'ila suka ce ma hamala musa ala hadha ba komi ne ya sanya annabi musa ke yin wannan ba illa anna fihi udratan kawai sai face cewa yana da yana da goyewa ce gwaiwa ce kawai kenan gwaiwa ciwo ne gashi wanda ke hito ma eh, maza a a ta mare su su girma sosai haka shi ne ake tana udura falan ma zahaba yawman wa atazala wa tasala wata rana da ya tayi a yayin da wata rana ya tayi ya keɓance mutane kamar da ya saba wa tasala ya wanka wa kharaja min al-ma'i ya hito daga ruwan arada an yakun saugo sai nihin ya ɗauki tufafin shi fa farra al-hajaru bi sawbi daman ya tufe kashin ya dora bisa wani dutse wani dutsen kawai sai ya gudu da kayan annabi Musa wa fara yaqulu sawbi hajar sawbi hajar sai annabi Musa ya zama yana yana kira yana cewa kayana dutse kayana dutse kayana dutse yana kiran dutse ya bashi kayan shi ya tsaya dai da shi kayan shi kayana kayana haka yake kiran shi ma'anahu abinda ake ni da kayana dutse ya hajar ya kai dutse da fali sau bi ka bani ka bani kayana hatta ja amaman nas ya bi shi a guje dutsen bai tsaya ba har sai da ya zo gaban mutane wara'au mutane sai gan shi ne sai bi ayyu su'in bai da duwan bai da munin komi fa akaza thawbahu wa labisahu sai dutsen lokacin ya tsaya sai Allah Musa ya dauki kayan shi ya sanya kayan shi ba gari ba sai ya wushi wa akaza asan ya riki wata wata wa akaza asahu sai doki sandan shi wa zarabal hajara ya bi dutsin nan fa auha Allahu ilayhi sai Allah ya bai wa zuwa gare shi annahu ya hamilu hadha hajar cewa shi ya doki wannan dutsin wala yufariquhu kuma kar ya rabu da shi lamma kanu fiti yayin da suka kasance cikin wannan imo talabu minhu suqiya sai bani Isra'il suka nemi annabi Musa ya nema musu ya shayar da su auha Allahu ilayhi sai Allah ya wayi zuwa gare shi an ya duriba bi asahu hazal hajar cewa ya doki ya daki wannan dutsen da wasan dashi fa darabahu sai ya bige shi ya doke shi da ya dake shi da wannan sandai wa kana murabba'an shi ko dutsen nan kamar da ya gabata kadan ya kasance ma abucin kusurwoyi guda hudu ne za a arba'ati arkani ma abucin rukuni guda hudu ne kullu rukunin kharaja minhu thalatha uyuni kowane rukuni a idan dina ruwa guda uku suka wuta daga shi fasarat isnatai asharata ainan sai suka zamo idanun ruwa goma sha biyu wa kana banu isra'ila isnai ashara sibdan su banu isra'ila sun kasance sibdi sibdi a a sibdi sibdi guda goma sha biyu asbatan yin ga muka muka muka muka baya ana ba jika ba ka tsammanin kawai jika kawai kamar ce mutum guda jika guda goma sha biyu ne kawai akwai inda jikan nan yake nihin al'umma sun kasance al'umma al'umma ce kamar kabiru aka ce a cikin laraba guda goma sha biyu ne suke tare da annabi musa a lokacin kamar kala tabaraka ta'ala kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya ce kullu sibtin in farada bi mashrabihi kowane sibti kowane kowace al'umma kowace kabila sai ta kadaitu da mashayarta هذا ma'ana قد علم كل اناس مشربهم wannan shine ma'anar kowanne mutane sun san mashayarsu wa rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma tsiya da mutane Allah tabbata gare shi talabu minhu suqya mutane sun nemi shayarwa da gare shi fa raqiya minbara sai ya hau minbari wa rafa'a yadayhi ya dauka dauka hannayen shi fa ja'ala zuhurahuma na wa sama sai ya sanya bayan hannayen nashi zuwa sama maimakon cikin hannu da ake daga wajen adda a cikin hannu ya kalli sama nan roƙon ruwan wannan ma'aikin Allah sai ya juya hannun bayan hannun shi ya kalli sama wa kala sai ya ce Allahumma askili ladak ya Allah ka shayar da ƙasashenka ko garuruwanka warham ibadak kuma ka ji kan bayinka wanshur rahmatak ka ɗaiɗaita rahmaka wa ahi baladak almayit ka raya garinka ko ƙasarka wadda take matatta ƙalar rawi mai rawaito hadisi sai ce wata ma'u ka annaha ka zujajatun ita sama lokacin nan yanda ka san madubi take yanda ka san shine da kwalba kenan simul babu komai samanta ma fiha qaz'atun ana cewa qaz'a ana cewa quzza'a wahidatun babu daidai da quz'a guda daya ko qaz'a guda daya ke kasa an ce kamar irin akwai abin da ake cewa sukuwa akan ma mutum aka ma mutum aski aka bar mai dan guri guda da gashi shi ne ake matukuwa to wai daidai da kamar irin wannan a sama a ce an ga akwai wani dan abu na girgije guda daya kadan tashi guda ɗaya na girgije babu a lokacin nan a ta sahabatun sai kawai aga wata wata wani girgije ya zo hafatul madina da ya kewaye zagaye madina wa nazalar matar ruwa ya sabka miyar juma'a ila juma'a tun daga juma'a har zuwa juma'a Allah ta taliya da suke bibiyanta qaumu musa mutane annabi musa talabu min musa an yad'u Allah lahum cewa da annabi musa ya roƙa musu Allah ya roƙa musu Allah a sukuya shayarwa fada musa bi amrin min qaumi sai annabi musa ya roƙa da umarni na mutanen shi wato mutane suka nema suka ce yayi sai aikata fastajaba Allah du'a'u sai Allah ya karbi addu'ar shi فأهرى محمد صلى الله عليه وسلم دعا لنا بأمر من الله تبارك وتعالى to barantana annabi Muhammadu ya da musu Allah tabbata gare shi ya roƙa da alana bi amrin min Allah tabaraka ta'ala ya mun roƙo da horo da umarni na Allah tabaraka ta'ala wastaghfir wastaghfir wastaghfir li zambika wa lil mu'minina wal mu'minat Allah tabaraka ta'ala ce mai yace ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka nemi gafaran wastaghfir li zambika ka nemi gafaran zunubinka wani mu'mini na hakan nan ka nema wa mu'minai gafarar zunuban su mu'minat mu'minai maza da mu'minat da mu'minai mata haza amru min Allah wannan umarni ne daga Allah annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sai da mutum Allah ya mata gare shi yastaghfir lana yana nema mana gafara istaghfir istaghfara lana bi amri min Allah ya nema mana gafara da umarni na Allah da wani umarni wanda ke daga Allah wa haythu anna Musa istajiba lahu ta inda annabi Musa tunda annabi Musa kaga an karba mai bi amrin min qaumi shi daga ma umarni ne na mutanen shi suka sanya shi yayi aikata fa anta fa inna Allah fa fa inna Allah yastajibu li Muhammadin yawa saka ce wa yasu anna Musa istajiba lahu bi amrin min qaumi fa fa inna ne ko zai ce amma sai kamar ya bada fa anna aha to to alhamdulillah wannan an mukaffafa ce fa an yustajabu li muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi da abi amri min allah tabaraka wa ta'ala aqwa wa arja aha ta inda annabi musa alaihi salam ya ruka wa mutanen shi ya aka karba mutanen shi ne suka sanya shi kuma Allah ya karba to ta inda wato a karbawa fa an yi stajaba kenan a karbawa ni muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi da abi amrin min allah wanda shi yayi addu'a ya roko da umarni na Allah tabaraka ta'ala aqwa shine mafi karfi wa arja kuma shine mafi kauna mana shi na kai samun raja'in amsawa an yi kauna cewa lalle kam wannan tunda Allah ma ne umarni ya umarci yayyan halitta ya roƙa wa al'umman shi gafara to lalle nan tabbas Allah zai gafarta wa al'umma falana raja'un kabiru to lalle muna da raja'i wanda ke mai girma bi kaulin lahi amara nabiyahu da kasancewa Allah ya umarci annabin sani an yad'u wallahi an yad'u wallahi lana da cewa ya roƙa ya roƙi Allah gare mu ya roƙa mana Allah wa yastaghfiru lana ya nuna ya nema mana gafara kulu washrabu min rizqillahi ku ci ku sha daga arzikin Allah a marahun ya umarce su ne an ya kulu akalan mutlaqan su ci ci wanda yake sake ba kaidi wa an yashrabu shurban mutlaqan kuma su sha shi ma sha ba wani kaidi wa haza wannan yahmiluhum ala limbisadi wannan zai dauke su absa sakin jiki wata wasu da yalwatawa almuaddi shi ko wanda ke bayarwa ilal fasadi zuwa barna fa ardafahu bi qawlihi wa la ta'su fil ardi mufsidin to saboda wannan kawai ne abu sai Allah ya bibi fa ardafahu sai ya bi bayan wannan magana bi qawlihi da fadarsa wa la ta'su fil ardi mufsidin kar ku yi barna wa aban kasa mufsidin kuna masu barna a kulu ku ci washrabu ku sha wa la ta'su fil ardi amma kar ku yi barna fil ardi a kasa mufsidin kuna masu barna marratan ukra wani karo dai na daban kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha wala tusrifu kar ku yi barna innahu la yuhibbul musrifina Allah bai san masu barna wa israfi ga barna kenan wato huce iyaka shine israfi ku ci ku sha kar ku yi israfi kar ku huce iyaka inna Allah la yuhibbul musrifina Allah bai san masu israfi masu ketare iyaka kama anna Musa Musa bani Isra'ila talaba li qaumihi wa hum bani Isra'ila suqiya kama yanda Musa na, na, na bani Isra'ila ya nema ma mutanen shi mutanen shi sune bani Isra'ila a, a shayarwa fan fajar min al-hajr 12 aynan sai idan ruwa guda goma sha biyu ya kesi daga jikin dutse kazalika Musa ruhu hakan nan Musa na ruhi an shiga marifa kuyi kulli insanin cikin kowane mutum dan adam ya tulubu su ya liƙomihi yana nema wa mutanen shi shayarwa su waye mutanen nashi wa humul hawasu da khamsa su ne majiyoyi guda biyar a zahira majiyoyi guda biyar hawasu da khamsa alhawas jam'i na hasa wato akwai wa'ansu abubuwa masu kai labari a jikin mutum su suke ji ba nan su mutum ba zai ji komai ba abubuwan nan guda biyar ne akwai idanu su suke gani akwai hanci shi yake ji irin ji na na kamshi akwai baki cikin shi ake samun harshe shi ke ɗanɗano akwai kunnuwa su ke ji irin ji na magana na sauti sannan akwai jikin wata jikin shi ita wata jiki ita take ji abu ne mai taushi ko mai tauri hakan nan dai to wannan su ne hawasul khamsa masu ji masu ji guda biyar na zahiri wal hawasul khamsa na batina akwai kuma masu ji na batini guda biyar su ma aka hada su da wannan su wal qalbu aka hada su da nafsu da qalbu sun zama isna ashara hasan sun zama masu ji guda goma sha biyu kenan falamma daraba falamma duriba hajrun falamma duriba hajru wujudil abdi bi asa la ilaha illallah yayin da aka doki aka daki dutse na samuwar bawa da sanda ta la ilaha illallahu in fajarat isnata asharata aynan sai idan danu guda goma sha biyu suka kece kada a nema kullu unasin masharabahum kowa an su mutane sun san mashayarsu masharabun nafsi akwai mashaya ta nafsu al-ibadatu ita ce ibadodi ibada wadda ake wal mujahadatu da kuma kokari shine shine mashaya na nafsu wanda in ba wannan nafsu ta sha ba to nafsun za ta kangarewa dole da wannan ne za ta sha sai ta daidaita saboda matsalolin nafsu ita abin da ake yakin ta daita shine kokari saba mata a yi kokari da musamman yin kokarin shi yasa aka ce ibada an an yadi ibada za ka yi ta kokari ne na ibada da kuma na kokari na wahalkar da ita musamman da yunwa to wannan shine za a yi a gama da ita to wannan masharbata ne shine shine mashaya ta nafsu wa mashrabul qalbi kuma mashaya ta zuciya al-khawf war raja shi ita zuciya ya kasance kullun akwai tsoro akwai kuma raja'i shine mashayata in aka bar ta haka nan ba tsoro kawai raja'i ne sai a ce zama akwai hallaka shi ma hallaka ta biyu kanta ko ko aka bar ta tsoro ne kawai babu raja'i shi ma dai sai ta hallaka sai ana hada su guda biyu shine abin da yake mashaya ta zuciya wani mashrabul aqli shi ko mashaya ta hankali alqabd wal basar riko da saki ba kullun a ce akwai ba kullun kinkin babu ne ba ba kuma kullun akwai ba wa mashrabul ruhi mashaya ta ruhi kuma mushahadatul jamali wal jalal shine mushahada gani na jamala ta ubangiji wal jalal da jalala wa mashrabu sirri akwai sirri kuma mashraba ta sirri al uns wal haiba ita ce ɗaya bai kewa kuma da tsoro irin na kwarjini fasaqahu rabbuhum sharaban tahura Allah sai shayar da su abin sha wanda yake tsarkakakke kamar nuni na zuwa su annan na baɗinin ga su sai aka shayar da su abin sha wanda yake tsarkakake ne wannan abubuwan da aka ambata kulu washrabu min rizqin lahi ku ci ku sha daga arzikin Allah wala ta asawu fil ardi kar ku yi barna a ban kasa musulmi ne kuna masu barna dai kawai shi al-ifaqun nan kamar aiki hakan nan kakare kamar abasu ne to ka ku yi zama kamar babu wani fa'ida a cikin shi sai zama barna kuna masu barna da abin abin an kama abu ya zo za ka yi wani aiki za ka yi wani aikin da babu wani fa'ida a cikin shi to ya zama barna bin ruju ila wai da aka ce ku zama kuna haka sai Allah ya ce wato shau yake shari wannan ayan ma'ana bil ruju'i ila shahawatin nafsi da komawa zuwa shahawoyin nafsu wa mukhalafatin amri da kuma sabawa umarni in aka koma kawai a biyan shahawoyi ne ake na nafsu barna ta abuku kuma kuma ko ana saba ma umarni abinda Allah ya ce ayi ba a yi to nan ne za a yi kasance ana ana barna kenan Musa daraba hajaran walau shi Islam radiyallahu ta'ala yace Musa anan Musa ya bi dutse ne fan fajarat min usna ta ashrata aynan sai idanun ruwa guda goma sha biyu suka kece daga wannan dutse walakin shehu yace sai dai a garabu minhu mafi ban mamaki daga wannan ma a ranar nabi sallallahu alaihi wasallam shine abinda annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana li'annan fijar al-ma domin kecewar ruwa ne fijarci daga dutse rubama shuhi da wannan akan iya ganin shi fi badil amakin a cikin wa'ansu sashen wurare wan nabi sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi tsira da mutane tabbata a gare shi na ba'al ma'u min bayni asabihi sharifa ruwa sun bukkugo daga yatsanyin shi wa'annan masu daraja fa haza ma shuhida ma shuhida qat wannan shi rashi abin wanda ba a taba ganin shi ba da dai hazihi sunnatu listisqa wannan ko abin da annabi Musa yayi sunna ce ta shayarwa ta neman ruwa wato ta roƙon ruwa kenan baƙiyatil yoma baƙiyat ta wanzu har ya zuwa yau lizzar'i ana yin ta ita roƙon ruwan nan ga tsirrai awil haiwani ko ko ga dabbobi awil shirbin nasi ko ko saboda shayarwa na sha na mutane mutane ba su da abin za sha ko ko a dabbobi ba su da ruwa ko kuma tsirrai ne lokacin damuna babu ruwa duka ana wannan addu'a ana wannan sallah ta roƙon ruwa ya ku ya ake yin ta ya khuruju al-imamu wal muslimun liman da musulmi sai su ta ma'ahu tare da shi limamu fi halati khushu'in a cikin hali na kanana tsoron Allah da kaskantar da kai wa tazallulun da kuma kaskantar da kai wanda wa yu'adduna wa yu'adduna salata lisiska suna bayar da sallah ta roƙon ruwa fa inna Allah yastajibu lahum in mutane suka yi ta wannan sifan sai Allah yana karba musu saboda kayan ma birkita su ake a sanya da saboda da hali ne na nuna ba a hita da kaya na alfahari shine da aka aka haɗu irin da ake ta sai ce talaba Musa su kuya da kwami anan Musa ya nemi shayarwa ga mutanen shi makasa muddatan tawilatan ya zamuna lokaci mai tsawo yusalli wa yad'u yana sallah yana roko falam yustajab lahu sai ba karba mai bisa ba karba ba fa qala sai annabi Musa ya ce ya rabbi ya ubangiji إننا ندعوك ونحن نكثر من ونحن أكثر من ثلاثة آلاف شخص من الصالحين من أروقنك موكو من فمتن دبو دبو أكو من فمتن دبو أكو daga cikin mutane nagari la wali tiyaji khalqika saboda bukata ta halittanka walam tastajib lana Allah ba karba mana ba kamsa mana ba qala sai sai Allah yace lam astajib lakum li anna fikum namamun ban karba muku ba ban amsa muku ba saboda cikin ku akwai wani annamimi annamimi shi wai annamimi man yas'a bin namimati bainan nas wanda ke kai kawo da annabimanci tsakanin mutane ya dauki magana wa'annan ya hada mu an can ya dauki wancan magana mutane wancan ya hada mu wancan dan ya hada su suma qala lahu sai yace masa ai wato annabi Musa yace ma Allah ya rabbi arifni man hu Allah kai ka sanar da ni wai wane ne annamimin nan qala lahu sai Allah yace masa idza arabtuka iyyahu in na sanar da kai wane ne shi a kunu ka mitiri ni ma sai in kasance kamar shi kenan a kunu nan ma ni ma sai in kasance mai annabi manci wa ana an qaimu minhu shay'an ni ko ina kyaman abu abu daga gare shi wa umarisuhu an kasance kuma ina aikata abin haza la yaliqu wannan bai dace ba ba'da yau ba'da yawmin bayan kwana guda kawai aw hallahu ila musa sai Allah ya wahayi zuwa annabi musa anna zalikan namam cewa wannan annabi mun mata ya mutu wa janazatu inda babil masjid ga washi tana nan wajen kohon masallaci fasara a Musa li yudrikal janazata sai ne Musa ya gauga dan ya riski wannan gawan wa ya alama man huwa kuma ya san wane ne shi wannan mutumin annabi mu fa wajada 70 janazatan sai ya tarda janaza gawa guda 70 bakin masallacin yawa dan ya gane sabato sai aka ce sitru shi wace sitrullahi tabaraka taala wannan ita ce sitira ta Allah ta barko ta'ala har yanzu da ke na kar kai gauga ka sirra mutum guda sai ka sai samu amin sai samu mutum guda saba'in wai kuntum ya musa nan zan tashi wai wai kuntum ya musa sai kuka ce ya ya musa wai wai zai ya kuma ku tana yayin da kuka ce ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid ba ba mu hakuri ba za mu iya hakuri ba a abinci guda kalan abinci guda daya kazalika banu isra'ila fi fitih hakan nan banu isra'ila lokacin da suke cikin ɗimo wannan yawon nan na ɗimo lamma mallu min alhayati yayin da suka kosa da rayuwa qalu sai suka ce innahum mallu min hadha ta'am wai sun kosa daga wannan abincin ne allazi yanzuru min sama wanda yake sabka daga sama wa huwa naw'un wahidun huwa al-mann wa salwa shi ko nau'i guda ne kullun mannu ne da salwa wato darba ce da shilalan nan na tsutsaye wanda muka faɗi satin da ya gabata masu cewa ke musu asumani wai irin abinci mai mafi daɗi mai daɗi kamar wannan suka ta kai mun gaji da shi kazabu shi wace ƙarya suka yi ma mallumi na ta'ami ba sun kosa da abincin bane ba inna ma mallumi alhayati fakat kawai sun kosa da rayuwar ne kawai kawai fad'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka yukhrij lana shay'an yukhrij lana ya fitar mana shay'an da wani abu mimma tunbitul ardu wanda ƙasa take tsirrar da shi min bakaliha na daga abubuwan da suke wato a itace ko ya ce shukoki masu ba da iya a ƙasa waƙi sa'iha da kuma nau'o'i wanda suke kama da nau'o'in guna wa fumiha da kuma abin da yake kama alkama ce ko ko tafarnuwa kamar da muka ce hasaba kamar dai yadda sabani na masu tafsiri ta yi wa adasiha da kuma adasinta adasikin da ni lam asadi limanahu da zai ban san wanne ne da yake ina bai cikin yana abincin mu wanda muke wanda muka sani ko a sai ake cewa adati wannan irin nau'i na abincin su yanda na fahimta ne nake wani ya so kama da wake ko abin da ke kama da yanda ake bare shi ake hidu yayin shi wala alam ba irin wani wani irin kala abincin ake mai adati ba wa masaliha da kuma albasar suka ce duka ya roƙa musu Allah ya hidda musu ya hiddo musu da ƙasa wannan abubuwan a da albasa da da da da hornuwa da abin da ke masu ba da yaya kasa ne irin su doya da abin da kamata wannan da kuma ashi adasi da da da da da alkama hazir anwa'u wannan nau'o'in allati la takhruju illa min al-ardi wannan ba ta yiwa ta fito sai daga cikin kasa alimu anna hadha la yumkin su wannan bai ba ta yiwa illa idza raja'u ila al-qura wal mudun sai in sun koya sun koma an mai da su zuwa rayuwa irin ta alƙaryu sun koma zuwa alƙaryu wal mudun da kuma birane وهذا مطلبهم حقيقة وانا شيني ابن نيمان سن انا حقيقة kawai su suke amira su rayuwa ta alƙaryu da kuma birane ƙala lahum musa sai annabi musa ya ce musu a tastabdiluna allazi wa annabi allazi wa khair shin kuna neman masanya abin da yake shi ne mafi kusa da abin wato abin da yake shi ne mafi ƙasa mafi ƙasƙanci billazi huwa khair da abin da yake shine alheri kuna so wai a canza muku abin da yake shine mafi alheri a a janye a baku a baku abin da yake shine mafi kaskanci babu kamar abincin da ake baku so kuke a baku wanda yake kasar shi yanzu kuna neman a masanya muku mafi alheri da wanda yake mafi kaskanci a tastabdu allazi huwa adna shin kuna neman a canza muku a allazi huwa adna a baku wanda yake shine akhas shine mafi kaskanci billazi huwa khair da abin da yake shine mafi alheri a doke muku shi ashrafu shine mafi daraja ai ta'khuzunahu badalahu ku riki wancan wanda yake mafi kaskanci koma bayan badalahu masanya ta abin da ake baku mafi daraja qalu sai suka ce la nuridu illa hadha faqat ba mu san komai sai wannan kawai fada Allah fada Allah tabaraka ta'ala sai annabi Musa ya roki Allah tabaraka ta'ala fa qala ta'ala sai Allah madaukaki sai ke ce ibidu masalan sun san ta shigo kuma an karanta shi ibidu ibidu misran ibitu ai inzilu ku sabka misran wani birni ni al-amsal ne daga cikin birane fa inna lakum ma sa'altu in kuka yi haka lalle kuna da abin da kuka roka minan nabati ne daga tsirrai fa nazalu fa nazalu baitul maqdis sai suka sabka a baitul maqdis aw ariha ko ko wani gari ake wani wata alƙarya da ake cewa ariha qaryatun qaribatun min baitul maqdis ita wata alƙarya ce wadda take kusa da baitul maqdis wa zara'u sai suka yi noma fa razaqahum Allahu hadhihi nabatati sai Allah ya arzuta su da wannan tsirran fasaratu ma'ashihum sai ta zama ita ce abincin su ila yawmina haza har ya zuwa yinin mu har ya zuwa kwanan mu na wannan wato har yau kenan har ya zuwa yanzu wa duribat alaihim dhillatu a zullu wal hawan sai aka aka dake su da kaskanci aka aka dake su da kaskanci wal maskana da miskinanci a a zillatukin nan wadrut alaihim zillatukin nan ai azillu shine kaskanci wal hawan da wulakanci wal maskana da miskinanci a masakantaka ba ana nin gurgunta ko abin game da wannan masakantaka mutum ya zama mataki haka na dan an ce an ce da an ce masakantaka ko mu gani ce ko wani abu karsa na yanzu da cikin gabbanka ya wannan ma masakantaka ce amma ba shine ba a kada ake yi da masakantaka ko da ko da ko da a ce ka ga mutum misali wani a to sifa ta marereta sai ya wani marereta ce wannan an ga shi wannan mai wannan miskinin wa asarul faqr shi shi abin da ake yi da masakantaka asarul faqr shine alama ta talauci wasu kuni da kuma da kuma irin a rishin haraka kamar sukunu mutum ya yi wata kamewa wadda khizi da wanda da kumiyata fa hiya lazimatun lahum wannan sifa mai lazimta su ce mai lazimta wannan yahudawan ne wa in kanu adniya'a ko sa sun kasance mawadata luzuma dirhamil madrubi lisika yanda ka san dai kuɗi abin bugawa dirhami kuɗi ne irin wanda ake bugawa yanda ka san zane bai rabuwa da kuɗi in ko kuɗi ya kasance babu zane gare shi ya zama ƙarin banza kawai ba a karɓar shi to wanda ka san irin kuɗi ko da lokaci akwai zane kansu to haka nan su ma wulaƙanci da ƙasƙanci da miskinanci yake lazimtan yahudawa la tara yahudiyan ba za ka ga wani yahudi ba yahudi ba illa wa tara fi athar al-faqr fate sai ka ga alamomin talauci wa zillati da ƙasƙanci wal miski wal maskanati da kuma miskinanci da masakantaka a gare shi walau kana jami'in ko da ku ya kasance mawadaci ne wa ba'u raja'u sai suka koma bi gazabin da hushi min Allah daga Allah zalika wa zalika tawancananka azarbu wannan bugon da aka musu da wannan na wannan wulakanci da miskinanci bi annahum an musu shine bi sababi annahum saboda dalilin cewa su kanu yakfuruna bi ayati Allah sun kasance suna kafirta suna kafirta da ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina kuma suna kashe annabawa ka Zakariya wa Yahya tamkar annabi Zakariya da annabi Yahya mm bi gairi laki ba tare da gaskiya ba a ai zulmin ana lin da aka ce bi gairi laki kawai kan zalunci qatalul anbiya qatalul qatalul anbiya zulmin sun kasance annabawa akan zalunci qatalul anbiya shi kashe annabawa la yakunu illa bi gairil haƙi sai dai akan rashin gaskiya saboda su ba masu laifi bane wanda bai laifi kuma ya taya zai a ce an an kashe shi akan cancanta kutiru ko katalu su yahuda sun kashe fi yomin wahidin a rana guda 70 na nabiyan annabi 70 fa qama 300 min as-salihin yuzjiruna sai mutanen kirki 300 suka tashi daga cikin su suna tsawatar da su suna nuna musu abin da suka bai daidai ba an haza daga wannan abin da suka aikata faqataluhum aidan sai kai suka kama su ma mutum dari kullun kawai yahuda nan suka kama su ma suka kashe su dalika bima asauko na'am zalika wannan bima asau ya same su wannan duka wani abin aka ya same su ne bima asau saboda dalilin abinda suka wato abinda suka yi na saban Allah wa kanu ya taduna kuma da suka abinda suka kasance suna ƙetar iyaka da shi yujawizuna al-hadda fil ma'asi suna saban Allah wai suna ƙetare iyaka a cikin saban Allah haza mimma akhbara Allah an atlafi wannan shine abinda Allah ya ba labari na daga maraganya na Yahuda wanda suka zo mutanen wato can kakannin su kanu yuzakku yuzakkuna aslafahum sun kasance su Yahuda suna tsarkake magabatan su annahum kanu muttaqimina wa cewa su sun kasance akan wato madaidaita daidai suke ba masu barna bane ba ba masu saban Allah bane ba suna tsarkake su hadal qur'an wannan alqur'ani ne gashi yubayyinu khaba'isa abaihim yana bayyana munana munane na iyayensu innal ladina amanu
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا سند وأن سك بعد جسكيا بالأنبياء إذا النبا والذين هادوا da wanda suke suke suke suke Yahuda sune wanda suka aikata Yahudanci humul Yahudu sune Yahudawa wan nasara da nasaru gumun nasara sune dai nasaru kenan masu addinin nasara kenan wasabina da sabi'awa sabi'awa sabi'awa bayna yahudi wan nasara wa an su jama'a ne su tsakanin yahudawa da nasaru su ba yahudawa su ba nasaru ba wa suka ce ma tsakanin yahudawa da majusawa haka ne mana amana mana mana wanda ya bada gaskiya minum daga cikin su duka wannan wanda ka zana billahi da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe fi zamanin nabiyina a cikin zamanin annabin mu yanzu wa amina salihan ya aikata aiki na gari bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya aiki da shari'a annabi muhammad ya da mutane Allah tabbata gare shi falahum ajruhum don da ya aikata haka ladan shi yana ya tabbata gare shi falahum ajruhum suna da ladan su ai sawabu amalihim ladan aikin da suka yi inda rabbihim a wurin ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanun kuma ba za su zama suna bakin ciki ba man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bada gaskiya da annabi tsaya da mutunta Allah tabbata gare shi wa tamassaka bi shari'ati yayi riko da shari'arsa fa huwa minal muslimina to shi yana daga cikin musulmi wa huwa min awliya illahi alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun kuma yana cikin masoya Allah wa'anda babu tsoro a kan su kuma su ba za su zama suna bakin ciki ba la farka baina unsurin wa unsurin babu bambanci tsakanin wani jinsi da wani jinsi a ce a wannan dan nasaru ne ko ko a yahudawa ne uwayen su yahuda ne a'a tun da ba da gaskiya ne kawai an zama daya sawa'un asluhu nasrani asalin mutum ya kasance ba nasare ne au yahudi ko ko ba yahudi au sabi'i ko au sabi'in ko kuma ba sabi'i ne au majusi ko kuma ba majusi ne ba magushi za a karrabi shahadati inda har ya tabbatar da wannan kalmar shahada wa amina bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya aiki da shari'a nai muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa min ibadillahi salihin to shi yana cikin bayan Allah nagari wa iza akhadna wa iza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون كما وإذ أخذنا اذكروا كتنا كما كتنا إذ أخذنا ميثاقكم يا يندا muka riki alƙawalinku wa rafa na fauku mutura muka ɗaukaka dutse birbishin ku iktala anahu muka tumbuko shi dutse daga kasan shi min asali daga asalin shi lamma abaitu mun qabulaha yayin da kuka ki karbanta ita a tauran kenan kullu sai muka ce ku zuma na ku ku riki abin da muka ba ku bi kuwatin da karfi bi jiddin da kokari wacce harin da kokari dai wazkuru ma fi ku ambaci abin da ke cikin shi ai imalu bi ma fi ana nin ku yi aiki da abin da ke cikin shi Allah kuma tattakuna ko kun yi tsoron Allah ko tabbas kamar da masu tawili tafsiri suke cewa tabbas la'alla daga wurin Allah tabbas ne in kuka haka tabbas za ku ji tsoron Allah amma dai yana nan da irin abin da bayanin da muka yi na wancan karin na mawu za ta hakiki kamar da shayi ta yi zuwa gare shi la'alla nan tana na auren ne na raja'i ne in kuka haka sai yi ku yi tsoron Allah saboda ai babu tilas akan Allah lamma ata Musa bit tawrati yayin da annabi Musa ya zo musu da at-taura wafiyar takalifu cikinta akwai takalifu a ɗaura nauyi na shari'a al'amuru su ne al'amuru wallahi wal halalu wal haram cikinta akwai umarni akwai hani akwai halak akwai haram in mutana a banu isra'ila miyan amal bi taurati sai banu isra'ila sai suka ƙi aiki da taura fa akaza jibrilu jabalan sai malaika jibrilu ya ɗauki wani dutse kadara mu askari gwargwadon faɗin rundunar tasu daidai iya yawansu wa kanu sitiniyati alf su ko sun kasance mutum dubu ɗari shida ne iqtala a jabalan sai malaika jibril ya tunkuko wani wani dutse wani katon dutse ala qadarihim afsa gwargwadon su daidai su wa rafa'ahu fawqahum ya dauka kashi burbushin su wa qala innahum in lam ya'malu bit tawrati kama amara Allah yusqitu alaihim al-jabal yace to lalle suwa in ba su yi aiki da at-taura ba kama amara Allah kama yanda Allah ya umarni yusqitu alaihim al-jabala zai zai sakan musu wannan dutsen akan aburbushin su a fa yuhliku fa fa yahlikuna sai su halaka an akhirin baki ɗayansu sun matawallaitun a nan ne ko zama tashi ko sun matawallaitun ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسرين ثم توليتم sannan kuka ba da bai kuka juya min ba da zalika bayan wannan a faƙabiru kurhan da farko sai suka karba tunda suka suka ji wanda aka ba su tsoro suka yi tsoro faƙabiru sai suka karba kurhan ana cewa kurhan ana cewa karhana akan an tilasta su a tilas akan tilas suka suka sai karba wal insanu shi ko mutum kullu ma qabilahu a karhan au kuran duka abinda mutum ya doke shi ya karbe shi akan tilas idza amkanahu an yamtani a anhu yarji'u ila limtina in ya samu dama ho sai ya koma ya ki ya ki abin nan to sai ya koma zuwa kiyawa qabilu karhan sun karba a tilas falizalika saboda haka irtaddu sai suka yarda ba da zalika bayan wannan shine shine kisa su matawalle to sanan kuka kuka juyo kuka juyo baya kuka juyo baya kuka bada bai falawla fadlullahi alaikum ba dan falalan Allah akan a gare ku ba wa rahmatu da jin kanshi lakum bi tawbati wanda yake wanda yake wanda yake a yake muku bi tawbati da karban tuba lakuntum minal khasirina da kun kasance daga cikin asararru sune alhalikina halakaku wa dakar alimtum hakika kuma alimtum kun yi sani araftum kun yi sani allazina taraw minkum wanda suka ketare iyaka daga cikin ku fi sabti a dangance da ranar asaba haza wannan haza kullum wannan baki da abin da ake wadin nan khaba'isu aba'ihim munanan abubuwa ne na iyayensu allazina qalu innahum kanu salihina wanda suke hudi wai su iyayena sun kasance mutane ne na gari min aba'ihim aidan qawmu aila daga cikin mutwayensu akwai kuma mutanen garin Aila qaumu Dawud da mutanen Annabi da Annabi Dawud ne alaihi salam amma Allah ya tabbata gare shi ita dau sun keta iyaka fi sabti a cikin ranar asabar tajawazul hadd sun keta iyaka bi sayyid samak da harautan kihi wa qarna wa qad nahaynahum anhu Allah kamar da ke ba labari hakika kuma mu mun hana su daga wannan aikin an hana su da su yi kamun kihi ran asabar fa qulna lahum haka mu ci gaba fa kunna lahum sai muka ce musu kunu qiratan khasiin da suka yi aikata wannan sai Allah ya ce musu to ku kasance barrai khasiina kuna mubadina abun nisantarwa fa ahlakahum Allah sai Allah ya halaka ya halakar da su wa sayyarahum kullan qiratan wa khanazir sai Allah ya maida su barrai baki ɗayan su da alkhanzai da da aladai sune aladuko alkhanzirai mubadina suna abun nisantarwa فأهلكوا تأكل كأسوا بعد ثلاثة أيام باين كان أكو كوي فجعلناها كم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموئذة للمتقين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموئذة للمتقين فجعلناها شيء مكسن ياتا تلك العقوبة وأن عقوبة دا أكا مسو أكا ميدا سو بري دا على شنزيري الدي شيء مكسن يا وأن عقوبة تكسن شيء نكالا wata irin ukuba ce ibratan mani'atan min irtikab misla misla ma amilu wai ta kasance abun lura ne wanda ke mai hanawa zuwa aikata kwatankwacin abin da suka aikata wannan duk wanda ya ji shi to zai shi ma zai kama jikin shi ba zai iya ba zai koma aikata abin da suka aikata ba lima bayyana da to wannan ta kasance abun lura ne lima bayyana da ga abin da ke gaba gare ta ita ukubai al'ummar lati fi zamaniha al'ummar da suke a cikin zamanin da aka yi wannan hukumai wa ma khalfaha da kuma wanda suke bayanta al'ummar lati ta ci ba da sune al'ummatai wanda za su zo bayan wannan abu ko wannan hukubar wa mau'izatan kuma ta kasance wata wa'azi ce wa'azi ce lil muttaqina ga masu yin tsoron Allah nan khusu bi zikri an kebance su da ambato su al muttaquna masu yin tsoron Allah nan la'annahum humul muntafiquna biha saboda su masu yin tsoron Allah sune masu anwanuwa da wa'azi ta yi wa'azi sune masu anwanuwa da wa'azi anwani su haula ya qawmu dauda wa'annan mutanen annabi dauda ne Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala li kulli ummatin yawman Allah ya sanya ko ya sanya mu kowace al'umma wata rana ya kunu yawma yawma idin fi usbu ya kasance shine ranar idin su ranar sallar su a cikin sati a tahum yawmal juma'a ya ba su ranar juma'a fa yahudu qalu innahum ikhtaru sabta su yahuda ne suka ce a sun zabi dai asabar li'annahu akhirul usbu domin shi asabar shine karshen sati wa huwa al-yawm alladhi qalu inna allaha faraga fihi min al-khalqi min khalqi min khalqi ibad suka ce kuma shi ne wai ranar da Allah tabaraka ta'ala ya kare halittar bayi a cikin shi a cikin wannan ranar ya kare halittar bayi wan nasara su ko nasaru ikhtaru yawm al-arsh suka zabi ranar lahadi li'annahu awwalu ayyam al-usbu domin ranar lahadi shine farkon kwanuka na sati faliza saboda wannan ne qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutu Allah tabaraka gare shi yace antumul akhiruna sabiqun yake da madumma shi ku ne wanda ka zo ƙarshe amma kuma ku ne masu tserewa ku ne masu zawa a gaba wudu yawmal juma'a an ba su ranar juma'a su al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi fa aqta'u a fa su su da wannan yahuda an ba su yahuda da nasaru an ba su ranar juma'a fa aqta'u fa aqta'u allazi atahumullahu sai suka kuskure ma abinda Allah ya ba su falyau falyau malana yau ta mu ce wa gadal lil yahud gobe kuma ta yahudawa wa ba da garin nasara bayan gobe ta nasaru fal juma'atu afdalu ayyam ita juma'a ita ce mafificin kwanuka al asbu na nasati ayyamul asbu ita ce mafificin kwana na sati kwanuka na sati baki da da yace al yawmu lana yau in ya kasance ran juma'a ta mu ce mu za mu zawa mu ne gaba duk mu ne baya amma yanzu mu ne muka zo baya muka zo muka muka zo na farko sai su biyo bayan mu yahudawa su da asabar ne mun yi aiki ran juma'a su sai asabar da saru ku su ko sai lahadi sun kasance bayan alhali ku su sun rige muzawwa khairu yawmin salat alayhi shamsu mafificin rana wanda rana mafificin yinin da rana ta bullo a gare shi shine yawmul juma'a ranar juma'a fihi khuliqa adam a cikin shi aka halitta annabi adam wa fihi uhmida a cikin shi aka safkar da shi wa fihi tazawwaja bi hawa a cikin shi ya armi hawa wa fihi mata a cikin shi ya rasu wa fihi taqumu sa'a cikin shi za a tarar da za a tarar da ranar tashi kiyama wafi sa'atu cikin rajuma akwai wata sa'a wani lokaci sa'atu ijabatin lokaci ne na karban addu'a la yuwafiquha abdul muslim wani bawa musulmi ba zai iya ba ta ya dace da ita wannan wannan lokacin yusalli yana sallah wai yana roƙa yana roƙo Allah illa sujiba lahu face sai an karba mai wa tilka sa'a wannan lokacin hiya akhiru sa'atin min al-juma'a ce karshen lokaci na ranar juma'a qalu kaifa takunu akhiru sa'atin min yawm al-jumu'a malama suka ce a to ta yaya wai masu tambaya suke tambaya wai to ta yaya zai cewa karshen lokaci ne na ranar juma'a wal hadisi shi ko al haliku hadisi cewa ke yusalli fihi wa yad'u mutum ba za ta mutum ya dace yana sallah a cikin wannan lokacin ba yana addu'a sai Allah ya karba mai al jawabu shi wace amsa qawlu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna shine fadar manzo Allah ya da mutane tabbata a gare shi dake cewa inna man tawadda sai dai wanda ya arwalla وجلس ينتظر الصلاة يزم لا ينجر الصلاة فهو في الصلاة تقول متما ينا cikin sallah duk wanda yake ya kai Allah ka zo kana jin sallah to kamar kana cikin sallah idan kenan man man ta tsahara yawa cikin masallaci ba kana jin sallah ba idan kenan man ta tsahara duk wanda ya tsarki akhirar juma'a karshen ran juma'a kenan wajalata ya zama ya zikuru Allah tabaraka wa ta'ala yana ambatan Allah tabaraka wa ta'ala yantazirul maghriba yana jiran maghriba ta zo huwa allazi wafaqa ashiyata zalikal yawm shine wanda ya dace da yinin da marecan wannan yinin kama kalan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa hadha shay'un yace wa hadha shay'un maqsusun bit tijanina alhamdulillah wannan abin da yake abin kebancewa da tijanawa yan tijaniya kadai suka samu wannan alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah falamma shaddada banu isra'ila yayin da banu isra'ila suka tsananta ala anfusihim afsa kawunan su shaddada Allahu alaihim Allah shi ma sai ya tsananta a kansu qala lahum sai yace la tafidu samaka yawma sabt to kar ku yi marautan kihiran asabar wa aishuhum bi samak su ko rayuwarsu ka to kam da kihi ne fa kana idza ata yawm sabt sai kasance in ran asabar in ran asabar ya tazo ijtama'at al-hitanu sai kiwaye su hadu jami'an baki daya ko kalma iburbishin ruwa wa dakhalat al-qarya su shiga kuma cikin alƙarya cikin gari kawai a garin gaci ruwa na suna gudu kuma ga kiwaye sama ila sai aka ce li'anna li'annahu ibtila'un min Allah domin wannan wata jarrabawa ce daga Allah tabaraka ta'ala yake musu au ko ko dai li'annaha tazuru al-huta alladhi ibtala'a Yunus alayhi salatu wasalam cewa ran nan wai wannan abin da suke yi su kima wannan suna ziyartar kihi ne babban kihi wanda ya haɗiye annabi Yunusa ya da mutu Allah tabbata a gare shi kana yaskunu tilkar ƙarya yana a wannan alƙaryar tasu in ba manta ba ana zancen alƙaryar nan ta Aila garin mutanen Annabi Dawuda a wannan a wannan garin yake shi wannan kihin to ran asabar su wannan kiwaye sai su suna ziyarta wannan babban kihi wanda ya haɗe Annabi Yunus alaihi salam alaihi salatu wasalam istatihim hitanu yawm sabtihim shur'an wa yawm la yasbituna la tatihim yayin da a kiwayen nan suke zo musu yawm sabtihim ra asabar kin nan tasu shur'an a hili a bayyane wa yawm la yasbituna la tatihim amma radda ba sirke shi ra asabar ba la tatihim ba sa zo musu a ran da dan sabta wani bi ana ana ce mashi hutu ran da ba su rike shi ran hutu ba ba sa huta ran nan yau da suke waratan ba ya zo musu haka falamma qala bihim al-amru yayin da lamari ya tsawaita gare su aw shaytanu ila wahid minhu shaytan sai ya wahayi zuwa ɗaya daga cikin su inna allaha lam yanhakum an talabi samaki cewa Allah fa bai hana ku ba daga neman kihi yawma sabti ra asaba ba hana ku ku nema ba inna ma nahakum an akhadhihi faqat a hana ko ku doke shi ne ku duk kuna ganin shi ku doke hana ku ku doke shi ga ku kama shi ana ku ku kama shi ne amma ba hana ku ku nema ba kenan ya kenan ake ni fa da shi wannan shi ɗaya mai wannan wahayi fa hafara ahaduhum hafaratan ko hufaratan sai ɗayan su ya gina wani rami shi a dikati a lambun shi zan ce ya garka mu nan muke ta garka to garka a wani wuri kofar gida ne ko mutan adarawa garka yake ta yana ko gida ake ake to a lambun shi sai ya haƙa wani rami wala ma ja a yau musab da ran asabar ta zo salal ma'u sai ruwa ya gudana kamar da ya saba wa tara ma'a hudu hitan kiwaye sai suka tafi tare da ruwan nan wa da kalu fil farti suka shiga cikin wannan ramu wala ma raja al ma'u yayin da ruwa ya koma baqiyal hitanu sai kiwayen suka wanzu suka tsaya fantazara ila yawmul ahad bai je ya kamo su ba sai bari sai gobe ran lahadi fasada sama ka sai je ya farauto kiwayen wa tabaka wa tabaka ya dafa kayan shi wa kala ya ci wa ba a ya saida wa lam yusibu shay'un mutane suna gari ba abin da ya same shi wa qawa fi sabt sani a asabar na biyu fa'ala zalika sai aka ta wannan hatta jama'a kaseera min al-amwali bi hada har sai da ya tara dukiya mai yawa da wannan aikin nashi fatataba annasu sai mutane suka bibiya fa'alu suka aikata kamar misli ma fa'ala kamar yadda ya aikata fa lam yusibu shay'un ba abin da ya same su fatajarra'u ala saidi sai kawai suka yi tsaurin kai akan farautan ma suka shiga kawai suka kama farauta gadan gadan fadakalul bahara suka shiga kogi wa tsadu ya masab suka yi farauta ta kihilan al'asab falamma aradu an ya tsadu lokacin da suka yi ne za su yi wannan farautar iftaraqu salasa aqsami sai mutane suka rarraba kashi uku firqatun imtana'at min as-saidi ɗaya jama'an sai suka hana kansu suka ce a su ba sun yi wannan harautan ba suka suka ki yin harauta walam tanha amma dai wannan jama'an sun hana kansu ne su ba hana kowa ya ba kuma wannan sai je su dai suka ce ba na'am wa firqatun nahatuhum an sayyid sai an suka samu wasu jama'a su ba su kuma suka hana ai suka ce a a ka kuyi suka mutane wani wa firqatun istadat kuma jama'a na uku su ne kawai suka yi suka harautan su ahlaka Allahu al-firqatan allazina sadu wanda suke farauta na sai Allah ya halakar da su kama sai ya ci fil araf kamar sannu zai zo a cikin suratul arafi wa najja al firqata allati nahatuhum an sayd sai Allah ya tsiratar da jama'a waɗanda suka hana su yin farautar nan wa sakatar qur'anu an fakata salisati amma alqur'ani sai ya shiru daga bayan labarin ya kai da jama'a na uku faqila wani aka ce wani kauli aka ce halaku ma alhaliki na su ma wanda ba su hana ba ba su yi ba amma ba su hana ba sun halaka tare da halakaki wakila najau aka ce a sun tsira ma annaji ne tare da wanda suka tsira amma shi yace wa nafhamu min alqur'ani muna fahimta daga alqur'ani annahu malaku cewa su sun halaka ma alhalikin tare da wanda suka halaka da annahum domin su kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu da bisa ma kanu fa'aluhu qur'ani yana cewa su yahuda sun kasance ba ta hana junan su daga mummuna aiki fa'aluhu da suka aikata shi labisa ma kanu fa'aluhu tir da abin da suka kasance suna aikatawa bisa ma fa'aluhu tun da abin da suka kasance suka aikata shi bisa ba falu tun da abin da suka aikata shi ƙala Allah lahum haka Allah ya ce masu Allah ya ce masu kunu qiratan khasibin ku kasance birrai mu adina abin nisantarwa wannan da aka ce cewa kasa ya ka hujja cewa su ma wannan da wannan ba hana ba sun halaka saboda ga inda can wata aya an ce musu sun kasance ba sa hana junansu daga aikata mu abin ki to da suka kasance suna haka Allah ya yi tir da aikinsu kenan wanda ake tir da aikinsu su ma suna tar da halakaci kenan to wanda shine ke nuna cewa su ma wannan wanda ba wanda suka kyala su ma tunda ba su hana ba sun halaka kunu kira tana kasu ne aka ce musu kasance birrai abin nisantarwa haza amrun min Allah tabaraka ta'ala wannan umarni ne daga Allah tabaraka ta'ala amru tahqiri umarni ne na na kaskantarwa fi'il al'amri fil qur'ani shi fi'ili amri wato umarni a cikin alqur'ani ya ati ala khamsat ala khamsat ashara ma'ana ala khamsat ashara ma'ana yana zuwa afta ma'ana goma sha biyar shi haza huwa al-usul wannan shine ilimi na usul shine asali shine abin da ke na asali wato shi umarni akwai abin da ilimin cikin ilimin shari'a da kuma ilimin usul usul fiqh fiqh nan tana da asali ilimi wanda ake sanin asalin rassa furu'a ne asalin reshe na fiqh to cikin wannan akwai wata ka'ida ka'ida da take cewa al'amuru lil wujudi shi da kaga umarni to yana nuni ne zuwa wajen duk cewa sun ce ma lam yasrifu anhu sarifu matakar wani mai juyar da shi daga kasance shi wajibi bai juyar da shi ba an aka yi umarni amma wani abu ya zo juyar da shi daga wannan to ya zama ba wajibi ba wannan ita ce ka'idar da aka sani to saboda amma ba wai karatun bai tsaya nan ba shi ne shi zai wadada mana ce a'a umarni ka ce duka ce da kaga umarni cikin qur'ani ya ce ai an ce ai kaza kawai ana wajibi ne a'a umarni yana zuwa kashi har guda guda goma sha biyar shine yace laisa kullu amrin lil wujub ba kowane ba kowane umarni bane ma yake kasancewa yana nuni zuwa wajibci asalul amri lil wujub asalin amari da asalin horo dai umarni lalle na wajibci ne walakin al amra fil qur'ani jaa ala 15 ma'ana sai dai umarni a cikin qur'ani ya zo abta ma'ana 15 amrul lil wujub na farko akwai horo wanda yake na wajibci ne wa huwa asal shine shine asali misalin shi aqimus salata in Allah ya ce ku tsaye da sallah to wannan ya kawo mata salati wajibatu tsaye da sallah nan wurin wajibi ne wa amrun nadabi akwai umarni na mustahabbi fakatibuhum in alimtum fihim khaira inda Allah ke cewa in bayin ku wanda suke karkashin ku suka zo suka ce suna son ku musu mukataba ma'ana bawa ne yana so ya zama da abin da ke so ya ce mai gina nashi samu da dukiya abin da kake so in kawo ma in na kawo wannan shike na zama da to alqur'ani yace to fa katibuhu a ku musu mukataba ku karbo wannan daga gare su amma sharadi in alimtu fi khairan in kun san alheri a tattare da su in kun san nan da mutanen kirki ne abin zai zama wannan zai zama masa alheri ha zaman du wannan sai wace ba da aka ce fa katibuhu amma an muku umarni wannan umarnin ba wajibi bane yace mandubi ne wato mutabi ne wannan an so haka ne wa amrul ibaha akwai umarni na halitti ko abin da ke nuni shi wannan abin da ya halaka ne ba wajibi ba ba musahabi ba kamar aka ce fasadu to ku je ku yi farauta shi farauta a je a yi farauta ba ba ce ko kowa ya zama mawarci ba ce kowa ya je zama dan kamun kiyi ba an halaka ne mutane su je su je su farauta la yujibu saida wannan bai wajaba ta farauta inna ma huwa mubahun lana fakat kawai dai wannan farautan abin da yake halaka ne gare mu kawai wa amrul irshadi akwai umarni na shiryarwa ka kaulika lil waladi lil waladika kamar faɗanka ga ɗanka a sage ɗan ƙarami in ka ce ma yaron ka ƙarami kul min ma ya lika ci daga gaban ka mana yaro ƙarami yana ci abinci ya nika hannu sai nika hannu sai ka ce ne ci gaban ka mana ci gaban ka ha za ta adibun da wannan ladabtar da shi ne ba a ce wajibi bane ba wa amrul ishadi wa amrul ishadi wai a in kuma bayan aka ce ladabtar da shi ne ba wajibi ba ba wajibi bane ba shi yaro sai ya ci gaban shi ba wajibi bane amma a ladabtar da shi ne in ya san hakan shi ne yi shi ne abu wanda ke da kyau musamman shi yaro babu babu wani wajibi akan shi yaro saboda haka shi yace wala duka sahi yaron ka karami a wanda ce babban mutum a shi babban mutum wannan umarni ne zai zama wajibi a duk cewa anan sunan umarni yaro ya fara ma wannan umarni Abdullah bin Abbas ne yana ci da mutane a mika hannu ta mika hannu ta sai ce mai ya gulam samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika kai wannan yaro ka ambaci Allah zaka ci abinci ka ambaci Allah ka ci abinda ka ci da damaka ka ba ko da hannu ba kuma sannan ka ci abinda ke gaban ka to babban mutum naka ce ɗaya wannan umarnin guda uku wajibi ne gare shi shi yana da wajibi amma shi yaro yanzu ba rubuta mai ba to kaga bai ba wajibi bane ba amma larabtarwa ne to shine wannan huskan ta wannan magana wal amru bil ishad akwai koro na kawa shaida wa ashidu idza tabayatum qur'ani na cewa ku kawa shaida in kuka yi cinikayya wannan kawa shaidan laisa wajiban ba wajibi bane ba inna ma huwa ishadun faqat kawai neman kawa shaida ne kawai wa amru taqiri akwai horo wanda umarni wanda shi na kaskantarwa ne da irin wannan ne wanda muke karatu akan shi da aka ce kunu qiradatan khasiina ku kasance birrai ku kasance birrai ababan nisantarwa hada ja'alahum min jinsil qirada wannan an sanya su sun kasance daga jinsi na na birrai wa amrul ihana akwai kuma umarni na wulakantarwa wannan kaskantarwa wannan akwai kuma na wulakantarwa da ina ke cewa kunu hijaratan kunu hijaratan aw hadidan ku kasance in kuna so ku zama duwar watsu ko ku zama kare bakin kare ma'ana hu ma'ana shi la ubali bikum bana ba ruwa na da ku ban kula muku ba in kuna so ma ku zama duwar ko ku zama bakin kare Allah sai ya sai ya sai ya tafi ku wannan ihanatu ihanatan lahum dan wulakanci ne wulakantarwa ne gare su su kafirai wani kaɗa musu wannan magana wa amur tasuya akwai umarni na daidaitawa wa abu abin da ya zama duk ɗaya ne kamar mi inda Allah tabaraka ta lakita ismihu aw la tasbiru sawa'un alaikum ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri sawa'un daidai ne a gare ku sawa'un alaikum da wa daidai ne gare ku wannan kamar da muka karanta cikin wannan amsa ce da aka ba su wanda suke cewa sawa'un alaina aw ansa abin su kuma yalwa izi suke cewa annabi ko ka mun wa'azi ko kaka yi ɗaya ne mu ba wani sauran ka muke ba shi ne da Allah ya kama su to kuma a cikin wutan nan sawun alaikum isiru aw la tasiru a daidai daga isiru ala tasiru sawun alaikum a sawun alaikum a jazizu a sabartum am cikin likita yana sawun alaikum a jazitum ko kun yi lazani ko ko za ku yi hakuri to nan wani kita ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri duk ɗaya ne kuma gare ku abu lam tunzirun la yuzirun to wannan an riga an san ba za su imani ba sai ka ci wannan yawa yawa sawan alaihi an zarta wannan tunzirun to amma shi da wani so a bada inda inda ake bada umarni ne kamar da ake ce isbiru ku yi hakuri ko ka ku yi hakuri to wannan ku yi hakuri maka ce a wajibi ne sai sun yi hakuri a an yi hode shi ne dan saboda a wannan huskan wanda aka ce nan ta ihana ko a ta taswiya kai na abin duk ɗaya ne a zo a ce da ku yi hakuri ne ka ku yi hakuri duk ɗaya ne yanzu ba a hakurin bai da amfani na'am sawa'un sawa'un daidai ne saburhum hakurin su wa adamu sabrihim da rishin hakurin su daidai ne wa amrul inzari akwai umarni na gargadi kulu wa tamattau ku ci ku ji daɗi inda kun mujrimuna ko dai masu masu saba Allah kuke masu laifi kuke kenan wannan cin da wai da jin daɗin ɗan kaɗan ne ba wani zai muku ba to wannan gargadi na ake musu in kuna so ku ci ku sha ga dai karshen ku da ku dai mujrimai ne to kenan mutum sai sai mutum ya kama cikin shi ba wai zai ba zai cin ba ba ana so ba an baka dama bane ka ci haka nan wa amru tadidi akwai umarni da ban tsoro imalu ma shi Qur'ani ya ce imalu ma shi su ku aikata abin da kuka so ma'anahu amma na shi sa ta halikuna to za ku halaka saboda duk abin duk wanda fa ya aikata abin da ya so to fa suna ta ma man fa'ala ma sha alaqiya ma sa duk wanda ya aikata abin da ya so zai so to zai gaba da abin da bai so ba to wa amru tamanni akwai umarni na guri kawai kala sha'ir kamar wani mawaki na larabci na laraba yana cewa ala ayyuban laylul tawil alanjali ya kai daren nan mai tsawo ka yayi mana a tamannin wannan kawai guri ne yake fakat guri ne yake kawai wannan daren yayi ba wai ba wai umarni ne yake ba daren ba ko dole dole sai daren yake kawai dai wannan yana nuna abu wani guri ne yake eh wa amr du'a akwai umarni na addu'a wannan umarni shi ma ba wai an ce in ka wanda kama umarnin ba ka ce dole ma ba a addu'a ce kamar mi inda Allah inda mutum yake cewa rabbi gifirli rabbi gifirli ya Allah ka yafe mana zunubi zunubina ya Allah ka yafe mini wannan haza talabun min Allah tabaraka ta'ala wannan nema ne kake daga Allah tabaraka ta'ala wa amrul ikram akwai umarni na karramawa udkhuluha bi salamin amin ku shiga cikin ta da aminci kuna amintattu wannan ɗan aljanna ake dama wannan kalmar udkhuluha bi salamin amin haza amrun wannan umarni ne ya tazammanu ikraman yana kumshe da karamci haza a yufhimuka أن ليس أن ليس كل أن ليس كل ما ما ما أمر الله به أوجبه wannan yana fahimtar da kai cewa ba wa dukan abin da Allah ya umarni da shi bane ba Allah ya wajabta shi fa huwa wajibun yakan iya kasance wajibi ne wa mandubun a mustahabi ne wa ishadun shiryarwa ne wa tahdirun ban tsoro ne wa ibahatun da kuma halicci a san ba za mu iya kai wani ko wa in kasartum nafsan wa in kasartum nafsan faddaratun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ku tuna yayin da kuka kashe kuka kashe wata rai faddaratun fiha fa sai kuka yi jayayya kuka ije wa kanku kuka ce ba ku ne kuka kashe ba kuka yi jayayya da mutane kuka duk amma an suka ce su ne suka kashe fiha a cikin wannan ran da kuka kashe wallahi mukhrijum ma kuntum taktumun Allah kuma mai fitar da gaskiyar lamari ne daga abin da kuka kasance kuna boyo al-mufassiruna shi yace masu tafsiri yuqaddimuna hadhihi al-aya suna gabatar da wannan aya in an dora ba zo gari ta bace kwana limawalati khaba'isi banu isra'ila da saboda bibiyan abin ya zo da jeri na bibiyan abubuwan da banu isra'ila suka kasance suna aikatawa na daga munana ayyuka ana zancen ayyukan da suke munana ake yada musu ake yada musu to kuma dai in aka in aka ketare wannan aka yi ayoyin da suke biyo suka zo kamar wannan ayat za a zama an ketare da wasu mangalu to amma masu tafsiri sun da tafsiri da suke ba karantawa ba sai su kawo da kawo wannan ayat su gabatar da ita shi ko wannan qatalu wahidan minhum ismuhu amir kisa yanda take sun kasance wanda su yahuda wanda sun kasance wanda sun sun kashe wanda daga cikin su ne mai suna amir sunan shi amin kana rajulan ganiyan ya kasance wani mutum ne mai arziki mai wadata ummi wa qawilan sai aka bashi tsawon rai yake mutuwa fatta ajala abuna wa ammihi an ya muta sai ƴaƴan ƴaƴan dan uwan baban shi dan uwan mahaifin shi sune ƴaƴan kawon shi sai suka yi gaugawa kawai suka gare ya mutu a fayarisuhu suka suka ga kawai gare suka nema ya mutu dan su gaje shi wata akara mautu sai mutu shi kuma ta jinkirta ta jinkirta har bai mutu ba fastajalu sai suka yi gaugawa katulu suka kashe shi akhazuhu layla sai suka dauke shi da dare wa zabu bi suka sayar da shi wa zabahuhu suka yanke shi suka mai yankan rago wa alqawhu bi janibi hayyin sai suka yi can suka jefar da shi can wajen wajen ita hayyi ana ce unguwa ko unguwa an mutane ko ko gidan daji auye shi ma ana ce mai hayyi ko haka nan da suka gina dajin wa'ansu mutane suka je can suka jihar da shi wa asbahu yatlubuna asarahu kuma sai suka yi waye gari suka yi kamar ba su bane ba suna bibiyan gurbu wai suna wai gun saune suke su ga ina yake ina alama suna bibiyan alamar shi hatta a tawul alhayy har sai suka zo wannan wurin wajen unguwan nan ko wajen garin nan ko rigan nan duka ake musu hayy wattahamuhum sai suka tuhumci wa'annan mutane suka zarge su annahum cewa su humul ladzina qatalu su ne suka kashe suka ce ku ne kuka kashe shi fa an karu mutanen da aka nika musu kisa su ma sai suka yi musu suka ce a su ba su kashe kashe shi ba fa tau li Musa alaihi alaihi salatu wasalam sai suka zo wa annabi Musa alaihi ya da mutane tabbata gare shi wa talabu minhu suka nema daga annabi Musa an yuzhira lahum man qatala qatilahu ya bayyana musu wane ne ya kashe wannan mamacin nasu qalu sai suka ce natlubu minka an tad'u Allah muna nema daga gare ka ka roƙa mana Allah ka roƙi Allah an yuzhira lana qatilahu ya bayyana mu wanda ya kashe shi qala lahum Musa sai annabi Musa ya ce musu inna Allah ya'murukum an tad'u baqara Allah yana umarci yana umarna ku yana yana umarci umar umar nun ku ake cewa ku umarta ku Allah yana umar yana umarta ku da ku yanke saniya iqtulu bakaratan ku kashe wata saniya qala Allah nan zan tashi ku eh kai karam tayo jumla
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول قال إن إنه يقول قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون وإذ قلتم وإذ قال موسى لقومه يا قومي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا إن ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول لنا بقرة لا فارض ولا ذكر أو بين ذلك فعلوا ما تؤمرون آه وإذ قال موسى كتنا يا عند أن موسى يتشي لقومه جمتانش إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الله ينا أمرتكم دكو ينكي ثانية wata saniya kanu a tattafi zuna hu zuwa su da suka je suka yada ma annabi Musa ga abin da suke suke so ya musu suka ce ah yo kana rikan mu ne ka ɗauke mu ababen izgili ne ababen yi wa izgili na tulubu minka an tuzhira lana qatila qatilana muna nema da gare ka ka bayyana mu wane ne ya kashe wannan mataccen namu wa anta ta'muru na bi zabi bakara kai ko kana umarta mu da mu yanke saniya qala a'udhu billahi annabi Musa ya ce ai ina neman tsari ga Allah a amtani'u ina neman tsari kariya daga Allah min ana kuna min aljahilina daga in kasance daga cikin jahilai almustazi'ina masu izgidi la yasta'zi'u illa jahilun ba mai yi ba mai yi ma wani izgidi ko sai jahili wa ana asta'izu billahi min aljahilin ko ina neman tsarin Allah daga jahilci shi izgili izgili akwai kama abin da ake ce ma kamar wasa amma kamar shi izgili wai wani ne kake so ka rena misali gajere ne kana so ka mai a wani dan ka rena mai wayo kai ce kai dogo haka nan ko kuma mutum katon kai ke da so saboda kana so ka aibanta shi daga ce wannan mai dan karamin kan to duk wani izgili ne da abin da kama da wannan dan saboda ka ji wa wani ciwo to shi ba mai wannan sai jahili saboda wanda ya san wanda ke san Allah ne wannan bawan Allah haka ai yana cikin jahilci kuma ka aibanta shi da abin da halitta da Allah ya misali lamma alimu anna hadha azmun min Musa yayin da su mutanen nan suka san wannan abin azama ce da gaske ne ba wasa bane ba daga annabi Musa ka daga annabi Musa sai wannan ko azima ce wannan da gaske ne annabi Musa yake kanu law akazu ayi bakara sun kasance da sun riki kowace kowace saniya wa zabahuha suka yanke ta lawajadu muradahum da sun samu abin bukatar su da tabiya walakin sai dai shaddadu tsananta suka yi fashaddada Allah alim Allah sai tsananta a kansu sai Allah ya ce qalu lana rabbaka da tsananta sai suka yayin ne ya ce aka ce suka sun tsananta cewa suke qalu lana rabbaka yubayyin lana mai to ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana mahi ma nuha wai me ce ce ita wannan sani yaya shekarun da suke ku da kace ku yanka saniya kawai mai ko inda sun yi yanka shikenan bai wuce wai sai haida musu kamar ai shekara na wuce kala Musa sai annabi Musa yace kenan innahu cewa shi Allahu Allah ya kulu yana cewa innaha baqaratun ya ita saniya ce wanda za ku yanka la faridu musinnatun ba wai mai shekaru bace ba wala bikrun kuma ba karama bace sagiratun ba karama bace ba awanu tsaka tsakiya ce nusfun nusfun tsaka tsakiya ce baina zalika tsakanin wannan kenan tsakanin wannan da wancan ita ba mai shekaru ba ita ba ai karama ba ai bayyana zailikal mazkurain ana ne tsakanin wa'annan ababan ambaban ambatan nan guda biyu mai shekaru da mara shekaru babba da karama fa'alu ma tumarun ma tumarun ku aikata abinda ake umartan ku da shi a bihi abinda ake umartan ku bihi da shi min zabiha na daga yankan yankata to kalugo
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين زادوا في التشديد sai suka ƙara wa kansu suka ƙara wa tsanantawa sai suka kalu sai suka ce udu na rabbaka ka roƙa mana ubangijinka dai yubayyin lana ma launa ya bayyana mana ya ne ne launin da yake wata irin kala ce ƙala sai Allah ya ce innahu yaqul annabi Musa ya ce innahu cewa shi Allah ya kula yana cewa innaha baqaratun safara saniya ce wadda take masara da mutum da kai ba Hausawa mu diyawa in dai wajen wada wannan kala sai a ce fatsi fatsi ba san masara ba sai da ake dai wannan kalon inda yazo ko cikin karatu kawai sai a rika ce mata fatsi fatsi ba san ko me sanya ba shi ko masara launi ne kala shi kaluluwa shi asfar shi ne masara ya ce masara muna ga ba hausa mace wadda kowai nake cewa a kuma su kina shi da wata magana ko eh muke cewa masara akwai amma kuma masu wannan launin shudi bula ne ko yawa ce ake akwai akwai misunan abu misunan abu akwai dorawa yawa dorawa ruwan dorawa shine masara shine masara shine shine jon ko to masara ita saniya ce aka ce mata safara masara ce ruwan ɗorawa ƙari na bakar sun safara faƙi'un launuwa shadidu sufra tsananin masara ce ma masara ce wur tasurun naziri ya masara wur kuma watakila ko mutane ko suna tsoron su ce masara saboda ba ce ganin saniya masara ba amma ko akwai ta akan samu yawa akwai wuyani da kyal cikin amurka yanzu abin zazawan nan ya yawa kwanakin baya sun wani hoton sun wani shanu cikin su akwai masara irin wannan sun sa na jima da hoton saboda abin abin lura ne ba shaye shi ba yawa akwai karaluwa yawa ga kasa ma yanzu mutum yana tsammani akwai nake akwai jar kasa akwai kasa masara akwai gashi nan jurodin bizu yawa akwai fara akwai fara kamar da ƙurani ke wuce to wannan ita masara ce mai tsananin masara ta surun nazirina tana tana faranta ran masu kallanta ilaiha masu duba zuwa gare ta bi husniha saboda kyawanta ai tujibu tana burge su wanda zai kalle ta zai ga abin zai burge shi mhm kalu na rubuka ko yubayyin lana ma hiya jahanzu ko
nan zan tashi kalu na rubuka قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إن ال إن ال بقرة.
إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا إن ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون sai suka ƙara tsanantawa da suka ce kai su dai suka ce ud'u na rabbaka ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma yubayyana mana wai ya ne suke wa ya ne suke a sa'imatun am amina yanzu mun ji launinta to ita a sa'imatun irin wanda ake tsaya gida a kiwata ta ne koko a sa'imina wadda wadda ake aiki saki kai wadda ake saki saki san tana kiwo ba tare da an tsare ta ba au aminatu koko mai aiki ce yanzu wanda ita kuma gida take ana tana aikata aikace wadda ake kiwatawa ce haka koko wadda ake tana aiki wata irin saniya ce inna albakara suka ce lalle jinsi na sa'a jinsi albakar jinsi na shanu ta sha ba alaina ya rikitar ya rikitar da mu ya rikita gare mu bi kasratihi saboda yawan shi ai jinsi kala kala ne falam na hatadi ila almaqsudi ba mu shiryu ba zuwa abin nema wata irin wata iri ce ake ni wadda ba mu shiryu ba zuwa wadda take ce abin ne wa inna insha Allah amma mu in Allah ya so da mu ta dunu masu shiryuwa ne ilaiha zuwa gare ta wa fil hadisi ya zuwa cikin hadisi law lam yastathnu lama buyinat lahum akhir al abad da ba dan sun ce insha Allah ba da ba su shiryu ba zuwa da da da lama buyi na talamu da ba a bayyana musu ba su ita ba akhirar akhirar abada har zuwa ƙarshen abada da ba a bayyana musu ba lamma kalu in lamma kalu insha Allah da suka ce insha Allah in Allah ya so bi barakati insha Allah to da albarkat insha Allah idan kenan aka da jawab sai da suka ce haka idan aka da jawab kenan sai amsa ta zo musu ya taduna ila al-matlub za su shiri zuwa abin nema قال هو قال إنه قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون مهم. قا- آه، قال إنه يقول هو قا- قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الأرض مسلمة لا شيء فيها قالوا لا نجيت بالحق فذبوا هو وما كانوا يفعلون sai suka ce a kala da sai annabi Musa ya ce musu da suka tambaya da a ƙarin bayyana musu sai ya ce innahu yaqulu na baqaratun la zalulun a cewa shi Allah yana cewa saniya ce wadda ita la zalulun ba horarriya ce ba ghairu muzallal ghairu muzallalatin bil amal ba horar da ita da aiki ba kenan ba mai aiki bace ba tusiru larda wadda take tuqallibu lizira'a wadda take jujuye kasa domin noma ba haka ba ba, ba, ba aiki take ba ba mai ba mai tusiru larda ba mai jujuye kasa bace ba da ma'ana ba mai ba mai noma bace ba wala taskil harza kuma ba ta shayar da kasa dai al'arda ita ce kasa al-muhayyatu lizira'a wadda aka yi tattalin ta aka yi tanadin ta saboda ah, noma kenan ba mai noma bace ba ba mai shayarwa bace ba musallamatun kubatacciya ce miyar uyubi daga aibubbuka wa tarun amali kuma daga wani alamomi na aiki ba ta da wani sau na aiki alama ta aiki ba ta da wani aibi lashiyata la launa kenan lashiyata fiya babu wani launi a cikinta gairu launiha almutaqaddim bancin wannan launin nata kala ta ta wanda yake wanda ya gabata kawai ta masara ce babu wani inda take da wani shayi na wani launi na daban qalu al'ana jita bil haqq sai suka ce al'ana jita na tsakita bil haqq a yanzu ne kai yanzu kam ka ka kawo da gaskiya wai suka ce sai yanzu ne ka zo da gaskiya sai yanzu ka kawo da gaskiya al'ana bayyanta lana muradaka yanzu ka bayyana mana abin da kake nufi fa talabuwa sai suka neme ta fa wajaduwa inda fata albar bi ummi sai suka same ta wajen wani sarmayi matashi wanda shi ke wannan matashin mai biyayya ne ga mahaifiyar shi yaro ne mai biyu daga mahaifiyar shi fashta ruwa sai suka saye ta bi milki maski ha zahaban da cikon hwatarta na zinariya hwatarta a hede ta a tuka ta da zinari shine shine kudin ta kana wahidin shi ko wanda abin yake kana wahidin min salihin mata ya kasance wani ɗaya daga cikin mutanen kirki ya mutu wa taraka waladan tiflan sai bar wani yaro dan karami yaron da ya bari shi kadai ne yaron shi walaysa indahu illa baqaratun ya kasance kuma bai da komai shi bai da wani arziki wannan wanda ya rasu sai wata saniya ita kadai fa zaba ila al-ghabati sai ta da saniyar ne ta ta daji wa qala sai ta ya rabba ibrahima wa ishaqa wa yaqub ya ubangijin ibrahim da da annabi ishaqa da annabi yaqub astaudi'u indaka bakarati ina neman ajiyan ina baka ajiyan saniyata ina ina ina ina bada ajiyan saniyata indaka a wurinka hazi wannan idza kabura waladi in dana ya girma sallim halahu ka miƙa ta zuwa gare shi ya Allah fa na sha'al waladu sai yaro shi sai ya tasa salihan baran bi ummi ya tashi shi ma yaro yana yaro nagari kuma bai biyayya ga mahaifiyar shi idza ja'a an-naharu in gari ya waye wato shine naharu rana in ta zo ya tatibu sai ya tahi yayi ice wa idza atabil hatabi in yazo da icen nan da yayo ba a sai ya saida shi wa qassama thamanahu thalatha aqsam sai ya raba dukiyar nan kudin wannan sai ya raba shi kaso uku qismun yakulu ɗaya kashi ɗaya dai sai ya ci huwa shi wa qismun yu'tihi li ummi kashi na na biyu sai ya bayar ma ajiyar shi wa qismun kuma kashi na uku ya tasaddaqu bi sai sarga da shi wa idza ja'a al-layl in dare ma yazo shi ma qassamahu thalatha aqsam sai ya raba daren kashi uku qismun yanamu fi kaso ɗaya ya bacci a cikin shi wa qismun yajlisu inda ummihi kashi kashi ɗaya kuma ya zauna wajen ma'aikiyar shi wa qismun ya ta'abbadu fi kaso na uku na karshe sai ya bauta a cikin shi ya ta'abbadu fihi lillahi sai bauta ya bauta dan Allah a cikin shi tabaraka wa ta'ala hatta ashfaqat alaihi ummuhu har sai da mahaifiyarki ta tausaya mishi yana ta wahala bawan Allah nan ita ko ta sai yana da wani arziki qala sai ta ce lahu gare shi izhab ila daga ba ta daji in ka je daji fa inna walidaka sani dai mahaifinka auda ali rabbi ibrahima laka bakaratan hunalika a sani dai mahaifinka ya ba ya baiwa ubangijin annabi ibrahim wata ajiya ta saniya gare ka a can wurin hunalika can wurin za a ta yi taƙila ga mutu in ka je dajin ƙulu sai ka ce ya raba ibrahim wa ishaqa wa yaqub ya ubangijin annabi ibrahim da annabi ishaqa da annabi yaqub sallimni bakarati ka miƙa mini ka bani saniyata falamma ata ila ga mutu yayin da ya zo dajin nan qala haza sai faɗi wannan faja'atu al-bakara sai saniya ta zo mishi wannan saniya sai ta daga ta zo mishi wa qalat lahu sai ta ce mai saniya sai magana ta ce mai irkabni hawani qala sai ce la a'a ummi ma amartani bi zurkut uwata bata ce in hauki ba qalat sai sani tace lawara kibtani da ka saki ka hauni la ajarta anni da ka kasa daga jana da ka kasa da da baka iya mun ba a fala taqdiru minni ala shay'in da ka da baka samu iko yin komi akai na ba fa ta bil bakarati ya ummi sai zo da saniyan nan zuwa wajen mahaifiyarsa qalat lahu sai ta ce mishi idhab ila suq ka tafi kasuwa wa biha ka saida ta bi salasata dananir da dinari guda uku hadhihi al-baqara thamanuha salasata dananir wannan saniye kudin ta sun kai dinari guda uku la yaqillu an zalik baya karanta bai bai zama kasar da haka walakin sai dai la taqta shay'an illa ba'da mashurati kaka yanke komai sai ka shawara da je ka fa ta ji suku sai zo kasuwa fa ta arada lahu rajulun sai wani mutum ya zo mishi ya bujiro mishi قال له سيتي مي بكم تبيع هذه البقرة نو ذاك سيرا من ونن ونن ثانية قال أبيعها بثلاث دنانير نيتي نا سيرا ما ديناري غدا أكو على مشورة أمي أو تشاورة da ma'aishiyata kala sai ta mai oti ka sita ta dananir ni zan baka dinari guda shida wala ta shawar ummaka amma kaka shawara da da mahaifiyarka kala lahu sai yaron yace masa sa shawar ummi sai na shawara sai na shawara da mahaifiyata ba ta idda ummi sai zo wajen mahaifiyar shi kala kala lahu sai ta ce mishi biha bi sittati dinanir ma mashurati ka je ka saida mai ita dinari guda shida da shawarata tare da shawarata falamma ada da ya dawo qala lahu rajul wannan mutumin sai ya ce mishi otika isnai ashara dinar zan baka dinare guda goma sha biyu wala tushawir ummak amma kaka shawarci mahaifiyarka qala la tace a'a ata ushawira ummi sai na shawara da mahaifiyata faraja sai ya koma dai ila ummi zuwa mahaifiyar shi qala ta lahu sai ta ce mishi haza laysa bi rajul wannan ba mutum bane haza wannan la'allahu malak sayyu mala'ika ne fa in rajata ilayhi in ka kuma zuwa gare shi kullahu ka ce mishi ummi ta amurni an ushawiraka uwata tana umarta ta da in sha nemi shawararka hal abi'u hadhihi al-baqarata am la abi'uha shin in sai da na sai da wannan sai da ko kai kai sai da fa shawarahu sai ba shawara kala wuce mishi la tabi hadhihi al-baqara kakka sai da wannan sani famsik famsaka ko famsika ka rike ta inda ka aurinka fa inna Musa sayursilu laka qauman asannu annabi Musa zai turo zai turo ma zai aiko ma wasu mutane fa yashtaruna ha su sayeta wala tafi halahum kar ka saida musu ita illa bi mil ijiddiha min azab sai da cikon kwata na zinariya fa saru yadlibuna al-baqara sai suka suka zamo suna neman saniya wannan saniya allati wusifa lahum wanda aka sifanta musu ko wasafa lahum Musa alayhi salam alayhi salatu wasalam wanda annabi Musa ya sifanta musu ita ya da musu Allah ya tabbata gare shi fa lam yajidu sifata ba su samu sifan nan ta ba illa fi hadhihi al-qarya sai a cikin wannan al-qarya washtaruha bi mil'i maskiha sai suka saye ta da cikon fatata wa huwa jilduha maskiha na ana nin fatata zahaban na zinariya falamma zabahu zabahu al-baqarata yayin da suka yanka saniyar raja'u ila Musa sai suka sai koma wajen annabi Musa wa qalu suka ce mishi zabahna al-baqara mun yanka mun yanka saniyar kala ku zuhu lisana sai ce musu ku rike halshenta aw ajiba zanabiha ko ko wannan kashin da ake ce ajabu zanab ana cewa wani kashi ne da halitta halittu suna da shi shine abin da bayanin narke a cikin kasa ba duk mutum yana da wannan kashi ne wannan kashin nan ko na mutum yana narke banda wannan kashin yawa yawa shi ne ke kusan kasan bayan mutum ko yawa to wannan kashin a a kenan kamar riwaya da ce an ce harshe ne aka ce su je su rika ko ko wannan wadribu wadribu mai yita di ku daki mataccen nan da wannan fakat kawai fa fa sai haya in kuma in kuma haka zai rayu aka zu lisanin bakar sai suka doki harshen saniyan nan wa darbu bihi rajula suka daki wannan mutumin da shi fa kama sai tashi wa audaju ta tadaffa kudaman wannan jijiyoyin shi na wuya suna izar da jini suna zubar da jini qala sai ce fulanu wa fulanu wani da wani haula wa'ancan kuma lazani katalani su ne wa'anda suka kashe ni wa raja sai kuma mayitan yana matacce fa hurrimar mirasa sai aka haramta musu gado abin da suke gauga kenan sun dai a ba su kudin zai cewa kun kuna kashe shi mai kudi ne kowa za a bashi bando wa hadha ma aqarratu shari'atuna shin yace wannan shine abin da shari'a mu kuma ta tabbatar da shi man qatala mawrusan wanda ya kashe wanda yake gado wanda ya kashe wani abin gado wato abin wanda ya halitta ka gaje shi hurrimal miras za a haramta mai gada fadabawa sai suka yanke ta wa ma ka dufa alun ba su kusa su aikata wannan ba ko aikin abin abin da aka sanya su sun kusa su yin wannan ligala isa mani ya saboda adan kudin nasu ta yi tsada sosai sun so su hasa wai suka san tunan san faddara tafiya وإذ قتلتم نفسا nan nan za mu dakata saboda lokaci yayi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر الجهد العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين